annabi nuhu ke yin wa'azi yake jan hankalin jama'arsa ai ƙaryata shi suka yi suke danganta shi da ciwo na kwakwalwa ciwon hauka to Allah ta'ala sai yake baiwa wannan annabin haƙuri cewa dukkanin abin da kaga an gaya maka na ƙaryatawa ko na izgili ai an gaya wa annabawa waɗanda suka gabace ka amma ka yi haƙuri dama an san ka da haƙuri an san ka da juriya da haƙuri tsananin haƙurinka ya sa lokacin da ka je ɗa'ifa ai muna da labarin zuwansa ɗa'ifa sai aka ziga wawaye da ƙananan yara suka dinga jifansa da duwar wasu har sai da suka fasa masa wani ɓangare na jikinsa jini yana zuba ga yunwa ga ƙishirwa ga gajiyar tafiya ga ɓacin ran an ƙi karɓarsa ga ɓacin ran an ƙi imani a wannan lokaci dukkanin mala'ikun da suke da wato ainihin riko da ma'aikatu na Allah shi mala'ika na Allah kowane mala'ika akwai abin da aka wakilta shi da shi wani mala'ikan idan ana so a halakar da mutane da ruwa shi za a gayawa shi wannan mala'ikan wato kamar minista ne na ruwa wani mala'ikan idan ana so a ƙona mutane da duwar wasu to duwar shi za a gayawa sai a sako duwar wasu wani mala'ikan idan aka wato Allah yana sanya halakar da mutane da iska akwai waɗanda aka wakilta wa iska to haka nan dukkanin mala'iku kowanne akwai ma'aikatar da yake rike da ita dukkaninsu kowanne sai da ya zo yana roƙon alfarmar ma'aikin Allah ya ba shi dama ma'aikatarsa ta yi aiki amma saboda haƙuri na ma'aikin Allah da ya ɗaga hannu bai ce azaba ba sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri wannan jama'a dan ba su gane cewa ni annabi bane da sun gane da sun bi ni dan haka an san ka da hakuri ma'aikin Allah ka ci gaba da hakuri akan yanda aka san ka inna rabbaka dumu ubangijin nan naka lazu maghfiratin mai yawan gafara ne ga mu'minai wa zu iqabin alim amma fa yana da azaba wacce take mai raɗaɗi ma'ana idan Allah ya yi kamu to ana ji a jika idan Allah ya yi tajallin rahama ga bayi sai a ɗauka Ubangiji ba shi da azaba idan Ubangiji ya yi tajallin azaba a kan bayi sai a ɗauka Allah ba shi da rahama to haka Allah ta'ala yake mai yawan rahama ne da gafara ga bayin nan nasa muminai sannan mai tsananin azaba ne amma azaba wacce take mai radadin gaske ga waɗanda suka zamantu sun kangare wa Allah sun kangare wa annabawa na'am
walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan laqalu laula fusilat ayatu ajamiyan قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر shine wanda yake da baki yake da hankali yake da ido yake da zuciya yake da harshe to wannan na wajen fa a akwai koyo yake yi shi yasa ga mutum an yi masa wanka an sa masa likafa ne gashi a gabanku ana suwa na kuma an tafi gashi a gaban kana ya tafi o ashe su suna magana wancan din na gaskiya shi ne ya tafi shi wannan shaba hadin ne mutum mutumin ne wannan shi za a je a kai shi a tona a ajiye wa ƙasa abinta yan shekaru kaɗan ƙasa ta cinye abinta sai ya sai ya koma ƙasa to idan kaga wanda ƙasa bata ci ba to sai wanda Allah ta'ala ya ga dama ya bashi wata kuwa ko wata biniya ta musamman kamar annabawa to wanda ya samu irin wannan shi kam kasa ba ta jikinsa ba daga nan sai wa sai wanda ya dage yi wa annabi salati shi ma in dai mutum ya dage yi wa ma'aikin Allah salati to shi ma zai kai matsayin da wannan salatin da Allah yake yi masa yake ninninka masa sai ya- ya dawo jikinsa shi ma sai ƙasa ta kasa cin namansa don shi salatin annabi wato ya bambanta da sauran dukkanin ibadu kowace irin ibada da kake yi fata kake a karɓa amma shi salati kana yinsa ba maganan karɓa ke ba Allah ya ma goma ba maganan a karɓa ake ba an wuce nan sanda kana yinsa Allah ya yi maka goma to don haka sai ya kasance su irin waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rataya wa kafirci ba su sami imani ba to fi azanihim waqaran a cikin kunnuwan nan nasu akwai waqaran nauyi amma wane kunnan kunnan su na zuci kunnan mutumin na gaske idan idanun ya makanta idan zuciyar ya makanta ba zai gane gaskiya ba idan hankalin ya zama wawa hankalin zuciya ya zama to wawa to shi ma ba zai taɓa gane gaskiya ba to shi yasa Allah ta'ala sai yakan kwatanta su da bebaye ma'ana kuramun da ba sa jin gaskiya wa huwa alaihim aman kuma sai ya kasance musu wato ainihin aman a makance za su dinga ganinsa ba sa fahimtarsa ula'ika kaga waɗannan yunadawna min makanin ba'id sai su kasance kamar waɗanda ake kiran su daga nesa idan nisan mutum ya kai nisa gwargwadon yadda mutum ba zai ji muryar wanda yake magana ba saboda tsananin nisa wani kila sai dai ga yana ɗaga hannu sanda yake magana ba ka jin saboda me an ƙure muryar nisa ya ƙure muryar kafin muryar ta je ta ƙare sai dai kake garin mutum yana daga baki yana daga hannu wai cewa ce ka zo ko mu je gaba ga sunan mu je gaba kar a same mu mu je gaba amma baka ji ba to saboda haka Allah ta'ala sai ke cewa ai kamar waɗanda ake kiran su daga nesa ne amma ba sa jin mai kiran nasu bare su amsa masa ko ku su bi umarnin da mai kiran ne yake gaya musu na'am walaqad atina
ولقد آتينا da in ya ji motsi sai ya motse ya shiru ya ki tafiya in ya ji tsit sai kama tafiya to ya gano shi yana tafiya amma yana zuwa gurinsa sai dunkule ya tsaya sai gado don koɗi ne da ya ɗauka ya wulwula sai tilla shi daga inda ya fada ba ya tafi sai Allah ya ce to idan ka je gaba za ka ga abin sha'awa amma kar ka tsaya a ci da kai da ya je gaba sai samu ana cin naman gasashen rago ransa kuma yana so amma an ce kada ya tsaya sai ya kewaye ya bar su a gurin sai Allah ce to idan ka je gaba dukkanin abin da kaga ya bulli ya fito maka binne yana tafiya sai ga wata yar kankanuwar bishiya ta hudo ƙasa ta fito sai ya tsaya sai ya ciro ta yayi haka yayi haka sai ya binne ta bai bar gun ba ta sake fitowa ya sake haƙa ya binne bai bar gun ba ta sake fita sai kai ubangiji bai fice sai ta daina fita ba cewa aka ce kurin binne saboda haka sai binne ya tafi ta kuma ta fito sai Allah ya ce da shi idan ka je gaba duk abin da ka samu ka boye yana tafiya sai ga katon tsuntsu ya biyo kankanin tsuntsu zai cinye zai farauce shi sai boye tsuntsun Allah ya ce to idan ka je gaba duk abin da ka gani ka haɗiye sai ya ce to da ya je gaba sai ya samu dutse ya toshe da gabas da yamma katon dutse kuma an ce ya haɗiye sai ya rufe idanun sai ya ce ubangiji kai ka ce in haɗiye sa ko mun shi a hannu sai dutsen ya mulmule sai koma kaman kwayar panadol da ya jefa ta a baki sai ji kamar kamar sweet campo alewar laraba alewar nan ta auduga sai ji sanyi da gaɗi sai ya haɗiye da ya bude idansa sai ga bai ga dutsen ba ya haɗiye shi sai Allah ya ce to mu je gida in fassara maka wannan abin da ka gani yana dawowa gida a baccin gindin shimfiɗarsa sai ya ga wannan dodon kuɗin da ya jifa da shi sai ce ubangiji ka ga ya dawo sai ce eh alkhairi kenan ko shari idan ka jefa shi duniya sai ya dawo ma gida alheri ko shari duk inda ka jefa shi a duniyan nan sai ya dawo maka gida don haka ka yi ƙoƙari ka jefa wa duniya alheri zai dawo ma gida ka dau abinka izra'a jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi falan yabi'a jamilun aina ma zuri'a innal jamila wa idlal zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa alladhi zara'a wai ma'ana dan uwa shuka alheri ko ina kake a duniyar nan shuka alheri yace ina mai tabbatar maka alheri wata irin shuka ce wadda in mutum ya shuka ta ba mai girbata sai wanda ya shuka ko mai tsawon lokaci wannan fadala ce daga Allah idan Allah ya ga dama kuwa sai ya bar maka kayan ka yanda yake yanda kai guda daya ai ma guda daya amma Allah saboda karamci ba kai masa daya na kirki ya baka dai Allah ya fi karfin wannan shine shehinmu shehi malam ubasu shehar dore Allah zai da masa rahama yake cewa a babi na ciniki a kuna mai ban mamaki riba riba haramun ci kudin ruwa in ba ka rance na naira goma amma ka damun da naira goma sha ɗaya wannan ƙarin ɗayan riba ce haramun ne in ba ka rancen naira dubu goma ka damun da kuɗi naira dubu goma sha ɗaya wannan ƙarin naira dubu ɗayan riba ce haramun ne to shehi sai yake cewa abin mamaki Allah ya hana riba ne wajen mu'amalar bawa da bawa amma mu'amalar bawa da Allah kuma riba halarci kamar yaya shi Allah ɗaya za ka yi masa amma ba zai dama da ɗayan ba sai ya ƙara ma kwaya ɗaya za ka yi wa Allah man ja abil hasanati falahu asharu amsaliha in kai wa Allah guda ɗaya saboda karamci na Allah kayi kaɗan Allah kai masa ɗaya ya baka ɗaya kayi kaɗan haba Allah za ka yi wa haka a'a shi ubangiji in kai masa ɗaya to daga goma yake fara lissafi so da haka da ka bada naira dubu ɗaya sadaka dan Allah to Allah zai baka ladan naira dubu goma cewar ka yi sadaka ta naira dubu goma saboda me saboda shi Allah karimi ne to ita wannan ribayya take ita wannan ta halak dinci ta halakci ka yi wa Allah ɗaya ba zai dama da ɗaya ba to me yasa aka ce riba ce i ai abin da ka bayar din nan kamar karanta wa Allah ne man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifuhu lahu wa lahu ajrun karim wane ne zai ranta wa Allah saboda ba ya da shi a'a Allah ya fi karfin a ce ba ya da shi Allah ya fi karfin wannan Allah ya fi karfin a ce ba ya da shi wane mutum ubangijin da yace saboda arzikin da nake da shi da irin abin da nake da shi na duniya da lahira cewa nawa ne bakin Allah ce da ubangiji zai bar duniya ta haɗu kakaf a fili ɗaya a far duniya ta haɗa a fili ɗaya wani yaro na wai ke cewa abba an ce dukkanin mu ƴaƴan annabi adamu ne da hawa sai aka ce ya ce to me yasa ba a taron family sai aka ce a'a za a yi a matsayin tashin alkiyama ranar za a yi taron family din ko kuwa wani yaro ne a gidan aje da yishe yi a kawai ya tuno an ce fa annabi adamu da hawa su ne iyayen kuwa ashe kowa dan uwan kowa ne to me yasa ba za a yi taron family ba sai aka ce shi a'a za a yi amma sai ran tashin alkiyama ba kowa zai haɗu ba a fili ɗaya to ma'aikin Allah ce da za a yi irin wannan haɗuwar kowa ya ce Allah ni kaza nake so Allah ce gashi wannan ya ce ni kaza nake so Allah ya ce gashi kowa ya faɗi abin da yake so kuma Allah ya baiwa kowa ya ninka wa kowa abin da ya roka Allah ya ce cikin abin da nake da shi na arziki to kwatankwacin abin da na bayar kamar ka je bakin teku ne da tsinin allura ka ɗosana ka ɗaga don Allah ka ja ruwa ko ba ka ja ruwa ba ka ja ruwa to da Allah a duba gaba ina gaba ta ja za a iya ganewa to haka arzikin Allah yake haka arzikin Allah yake to da haka arzikin Allah yake to cikin abin da Allah yake da shi na arziki yau kuma a ce gashi Allah sai ya ce ga wani abu na ce ka yi amma wannan abin kamar ka ranta min ne man zallazi yi ƙududullah a ƙardar hasanan wa zai ranta wa Allah rance kyakkyawa tun roƙi sauƙi daga wajenka ya Allah na
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد to idan mutane suna tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin jibrilu a khabirni an sa'ati qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mala'ika jibrilu ya zo ya durkusa ya durkusa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sifar a sifar mutum an gane ma'anin ya durkusa ku ya sunkuya ya risina ya durkusa in kace Allah gafarta malam ai durkusawa kamar wani nau'i ne na ibada aka ce to ai ko a tsaye ya tsaya shi ma nau'i ne na ibada ko kikam ka tsaya akwai sallama da ba a yi mata ruku'u da sujjada in ma kai ta baci sallar jana'iza sai dai kai ta a tsaye kikam dan haka mala'ika jibrilu ya zo cikin sifar wani sahabi da ake ce da shi dihiyatul kalabi fa'asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya durkusa ya jingina gwiwoyinsa cikin gwiwoyin shugaban halitta ya dora tafukansa akan cinyoyinsa yace ya ma'aikin Allah sai ya fara tambayoyi a tambayar sai ya ce a kabirni an sa'ati ba ni labarin yaushe ne za a tashi alkiyama sai makin Allah ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai kai wanda yake tambayar sani ba a cikin Hausa mafi sauki sai ka ce wanda yake tambayar kamar zai fi wanda ake tambaya sanin yaushe ne alkiyama ma'ana shi ma dai bai sani ba to ma'aikin Allah an tambaye shi alkiyama ya ce jibril ina da ta'ayyar kafi ni sani saboda me da Allah ya sanar da ma'aikin Allah lokacin alkiyama bai ce ya gaya ma wani ba bai ce ya gaya ma wani ba a ina aka samu wani a fa'auha ila abdihi ma auha ne Allah ya masa wahayin abin da ya ga dama shi ne me abin da annabin bai faɗa kuma ba ɓoye ake a ciki ba ɓoye ake wannan ba ce da shi ya faɗa ba to ya sani me yasa bai faɗa ba ba a ce ya faɗa ba me yasa za ka ce ya sani ya gaya muku alamomi in an yi kaza in an yi kaza in kun ga kaza ya faru in kun ga kaza ya faru ah to bai sani ba sai yana san alamar ta shi yasa malamai suka ce ai ma'aikin Allah cikin irin